بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine tambayi na uku kenan a cikin waɗannan darussa daga littafin matnu nukhbatul fikar fi mustalahi ahli al-athar wallafan al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi qala al-musannif rahimahullah ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه من جاء درسن da ya gabata cewa at-ta'an da as-saqat sune sababa guda biyu da suke sa a tunkuda hadisi ya mana magana akan as-saqat to bangare na biyu shine wannan at-ta'an mun ji cewa as-saqat akwai kala biyar su kuma at-ta'an akwai kala goma dalilai da suke sa a soki mai riwaya har a tunkuɗe hadisinsa guda goma ne sannan za ka yarba su gida biyu kowane kashi biyar biyar wato waɗanda suke sa suka game da mutuncinsa abu biyar ne suka game da ƙarfin haddasa abubuwa guda biyar ne su ne dunkula a nan guda goma ne ya ce kuma tsa'anu sai suka da za a yi mai riwaya imma an ya kuna likadhibin rawi ko dai ya zama saboda an kama mai riwayar da ƙarya ya taɓa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya an kama shi aw tuhmatihi bi zalika ko ana tuhumar sa da yin ƙarya a gu malaman hadisi akwai mutu tsakanin wanda ya ƙarya da wanda ake tuhuma da ƙarya wanda ya taɓa yin ƙarya a hadisi shi suke ce ma maƙaryaci wanda kuma yake ƙarya a zance na yau da kullum to shine ake tuhuma wato ni ya zama a magana ta yau da kullum yana iya ƙarya to ba amince ba zai iya wa annabi ba ƙarya shine tuhuma shine mataki na biyu a tuhume shi da ƙarya aw fuhshi ghalati ko kuma na uku shine yana da mummunan kuskure kuskure ya fi daidai yawa a cikin maganganunsa shine fuhshul ghalat domin al ghalat kowa na yin sa duk mutum yana iya al ghalat kuskure amma idan kuskure ya fi daidai yawa kaga mutum ya faɗi au ghaflatihi ko kuma ya zama yana da gafala wato ba shi da yana da sakarci bai daukan karatun da muhimmanci kamar wanda zaka ji sun ce baya kiyaye littafin sa ko baya kiyaye muraja'an haddan karatun sa shine ghafla au fisqihi ko kuma ya zama yana da halaye na banza wato kama a ce barawo ne ko mashayin giya ko makaryaci ko mazinaci ko wanda yake da wani abu ne daga cikin fasikanci mai cin zarafin iyayensa ko makamancin haka waɗanda suna cikin fusuk ba a karɓar ilimi daga mai wannan halaya an wahamihi ko kuma kuskure wanda ke aukuwa ɗaiɗaiwa to za a ƙi karɓan wannan hadisin alwaham shine kuskuren da zai auku mutumin da bai saba yin kuskure ba au mukhalafatihi ko kuma ya saba ma malamai da suka ruwaito irin wannan karatun shine mukhalafa mukhalafatu rawi da istiqas au jahalatihi ko kuma a bincika a gaba a san waye shi au bid'atihi ko kuma yana da aqida ta bid'a au su'i hifzihi ko kuma yana da mummunar hadda yana haddace abu amma sai ya zama ba ba daidai ki haddace shi don ka kirga zaka ga waɗannan sune guda goma kadhibur rawi at-tuhma bil kadhib fushul ghalat al-ghafla al-fisq kaji guda biyar da suke da alaka da hali da mutunci ƙarya tuhuma da ƙarya wato sorry ƙarya ba su bane waɗanda suke da alaƙa da abin nan na cakuɗa su za mu ji sauran a gaba ƙarya tuhuma da ƙarya sai fisk sai bid'a sai kuma jahala wannan su ne suke da alaƙa da wane ne shi a halinsa akwai wanda suke da alaƙa da ƙarfin haddasa da ilminsa su ne foshin galat su ne ghafla su ne waham su ne mukhalafa su ne su'il hibs kaga su suna da alaka da ilimin shi da ƙwarewarsa wadancan kuma suna da alaka da zatinsa halinsa ko ɗabi'arsa ko yanayinsa zai mana bayani akan su bi tafsir fal awwalu wancan na farkon ƙarya kenan al mawdu'u idan mutum yana yin ƙarya a cikin hadisi in ya ruwaito hadisi sunan shi al mawdu'u kirkirarren magana wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u alal nabi fa zalika al mawdu shine ƙarya fafur duk mutumin da aka samu yana yin ƙarya an taba kama shi yana ƙarya idan ya rawaito hadisi ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to sunan shi hadisin ƙarya akwai al-imamu ibn al-jawzi abdurrahman rahmatullahi alaihi littafin shi al-mawdu'atul kubra ya tattara hadisai waɗanda masu ƙarya suka ruwaito suka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ibn taymiya a littafin shi mai suna ahadithul qussas haka nan al-imam shaukani a cikin al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a haka nan mulla ali al-qari cikin al-fawaid al-mawdu'a shi kuma akwai kuma Sheikh Muhammad Nasir Albani a cikin silsilarsa ta Al-Da'ifa ya kawo hadisi da dama waɗanda ake tuhumar masu su ko aka tabbatar da ƙaryansu. Wasani nabiyin kuma al-matruk shine hadisin wanda ake tuhuma da ƙarya. Shi na shi bai kai munin wancan ba amma mummuna ne shi makwarai sai a kira shi da suna al-matruk ko al-matruh abun watsi ba a ba a kula shi. shine mutumin da yana yin ƙarya a zance na yau da kullum wasalisu na uku shine mene kenan wanda ake wanda yake da fushul ghalat ko kamar da jira su a can yace al munkaru ala ra'ayi wasu na ce mishi munkari domin mun ji a bayan can ana ce ma kuma al munkar da ma'ruf ko haka samu sabani tsakanin masu riwaya biyu wanda yake da mai kyan sunan nashi ma'ruf wanda yake da maras kyau sunan nashi munkar to kuma har ila yau hadisi riwayar mutumin da yake da fushul ghalat ana ce mishi munkar wa kadar rabi'u hakanan na hudun wanda yake da ghafla shi ma ana ce mishi munkar wal khamisu hakanan na biyar shine al fasiq riwayar makaryaci ko mashayin giya ko mazinaci ko maci haram shi ma ana ce mishi al munkar da haka munkar ya hada da riwayatu fahishul ghalat da riwayatul kathirul ghafla da riwayatul fasik yace thumma alwaham na shida shine alwaham shi wannan shi kuma sai yace in tuli'a alaihi bil qara'i wajam wajam'i turuqi idan aka ainihin wato gane shi ta hanyar qara'in wasu abubuwa wajam'i turuq ta hanyar tattara hanyoyi fal mu'allal shi yake cewa al-hadisul mu'allal ya samu tangarda mun tana da sharadin can yanzu kamar kabiyar da aka tattauna jiya da wannan mutumi na Kano akwai hadisin da irin wannan mas'alar ce ko malamai sun faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da safiya marji'uhu min usfan yana na cikin sahih bukhari to amma lafazin cewa marji'uhu min usfan tuntuni malamai sun ce wannan galat ne domin usfan an yi ta gabanin khaybara kaga karina ta tabbatar da haka kuskuren wani mai riwaya ne mai kuwa ya ce marji'uhu min khaybara sai ya ce marji'uhu min usman babu wani magana ta wuce wannan malamai kuma sun san ta tantance to wannan shi ake cewa al-ghalat wato al-illa ta soki ingancin wannan kalmar ko wannan lafazin kuma shine irin tambayar da wani dan uwaye da safi game da qadiya ta wato hadisin ibnu abbas na cewa maimuna ta yi aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ihrami shi ma mu'allan ne to akwai su da yawa a cikin hadisai ingantattu sai dai illa iri biyu ce akwai illa qadiha akwai illa ghairu qadiha akwai illar da idan ta auku ga hadisi to ta kashe shi kuma illar da ta auku ga hadisi ba za ta kashe shi kamar yadda ka san mutum yana iya rashin lafiya ya rayu da rashin lafiya illa ce ghairu qadiha akwai illar da kuma ta same ka rashin lafiya da ya same ka but zai kashe ka na fatan to haka to haka haka illa take dan haka akwai malamai kamar da na ambata dazu da safe ko jiya ne cewa malamai masana illa a cikin ilimin hadisi ma ɗan kaɗan ne ba kowa ne ya santa ba sai an yi abin da ya fara nan jam'u turuq wal qara'in a hada hanyoyin sannan a dudduba wasu abubuwa da za su ƙara fito da magana fili thumma al mukhalafatu to sai na gaba da al wahab shine na bakwai kenan al mukhalafa in kanat bi taghayyiri siyaq wato mai riwaya ya saba wa amintattu ta hanyar ya canza siyakin zancen ya ƙara wani lafazi a wani waje ko ya ɗauki wani ya mai da shi wani waje fa mudrajul isnadi idan ya haka a cikin isnadi sai a ce yayi idraji ya ƙara wani abu a cikin isnadi au bi damji mawqufin bi marfu'in ko ya cakuɗa abin da yake ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da abin da yake maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar magana Abu Huraira kamar sadaqa minkum ayu tila ghurratahu falyaf'al bayan hadisin cewa inna ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjirin min atharil wudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗi kenan kamar yadda wata riwaya take nunawa sai sai mai riwaya ya ƙara shine Abu Huraira ya ƙara sharhi da ta'aliki sai wani da yazo bada labari sai ya hade zancen kaman duka annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kaman annabi ne ya faɗi cewa lalle ranar alkiyama al'umma ta za su zo da siffa kaza jama'a duk wanda yake so ya samu wannan siffan ya tsawaita alularsa wannan magana tsawaita alula magana Abu Hurairah ce wannan shi ake cewa mudrajul matni aw bi taqdimin aw ta'khir ko a dauki wani zance a dawo da shi gaba a mai da wani baya shi ma wannan yana cikin mukhalafatul rawi da thiqat kamar wannan mashahurin hadisi riwayar Sharik ibn Abdullah game da kissar Isra'i da Mi'raj al-Imam al-Bukhari ya kawo ta cikakkiya a can ƙarshe-ƙarshen littafinsa a sahi shi ko muslim da ya zo da ya kawo isnadinta sai da ya kawo ta riwaya mai kyau a farko a kitabul iman kenan shi inda ya kawo sai ya sake koro wannan isnadi sai ya ce kuma wa haka za rawahu sharikun faƙaddama wa akhara wa zada wa naqasa ce shariku ya ruwaito wannan riwaya sai ya ɗauki su abu mai da su gaba wasu mai da su baya wasu kuma ya ƙara wasu ya rage irin wannan yana cikin nau'in mukhalafa sai malami ya zauna ya hada turuk ya jama'a su sannan zai gane ina ne aka kara ina ne aka rage wace ce illa qadiha wace ce illa ba qadiha ba kuma hadisin al-Imam Abu Dawud na sallama a salla mai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah a hagu babu wa barakatuh wasu masu riwaya sun kara da wa barakatuh a wasu nuskoki na ainihin wato riwaya sunan Abi Dawud to duk irin waɗannan illolin sai manyan malamai suke gane su jihabin su suke tantance waɗannan malam yace au bi taqdimin au ta'khir ko a samu kon gaba kon baya fal maqlub sai a ci mishi al maqlub au bi ziyadati rawin ko ya ƙara wani mai riwaya fal mazidu fi muttasilil asanid sai a ce sunan shi al-mazid fi muttasil al-asani alal misali kamar yanzu isnadin malik an nafi an ibn umar wanda mamu bukhari ke cewa silsila ce zahabiya sarka ce ta zinariya a isnadi wannan kowa ya san malik ɗalibin nafi'u ne nafi'u ɗalibin abdullahi dan umar ne amma wata rana sai ka ganta malik an zuhuri an nafi an ibn umar hadisin da ka san shi da Malik an Nafi an Ibn Umar kaza kaza kaza kaza sai ka ga hadisin da Malik an Zuhri an Nafi an Ibn Umar yanzu Zuhri ya karu tsakankanin Maliku da Nafi Maula Ibn Umar to wannan shine al-mazid fi muttasil al-asanid shi ma ana tsayawa a tantance ta yiwu kamar yadda ya faru a nan Maliku yayi karatu a gun Nafi kuma yayi karatu a gun Zuhri sai kuma ya zama shi ma zuhurin yanzu yana da riwaya a gun wancan malamin nafi kenan maliku ya yi riwaya a gunsu shi ma a zuhuri ya irin riwaya a gurin wancan babban malamin wata rana sai ba maliku isnadi irin wanda yake da shi sai a ji maliku ya kawo shi a tsakankani to irin wannan yana faruwa idan aka samu haka sai an bincika a tabbatar da gaske ne irin haka ta faru ma'ana zai yiwu mutane uku dama abu ne mai yiwuwa shi karatu biyu shi karatu a gun ɗaya sannan kuma ɗaya daga cikin ɗaliban ya koya ma abokin karatu shi ne abin da ya fara yanzu kaga da maliku da zuhuri duka ɗaliban nafi'u ne sannan kuma shi kuma maliku har ila shi kuma ɗaliban zuhuri ko mun gani da haka su biyu ɗaliban nafi'u sannan kuma shi kuma a maliku shi kuma su biyu malaman shi Allah sa an gane gwarancin nawa to sai yake cewa a au bi ibdali wala murajjih ko kuma a cire wani mai riwaya a sa wani wala murajjih a rasa yadda za a gane wanne ne yafi inganci yace fal muttarim shine hadisi muttarim hadisi wanda ya rikirkice ke da al-ittirab shine hadisi ya rikice an rasa kanshi da gindinsa irin wannan aji shi kawai ake hadis al-muttarim ana ajiye shi ne وقد يقع الابدال عمدا امتحانا ana iya kuma yin wannan ibdalin a canza mai riwaya a sa wani imtihanan don yin jarabawa kamar yadda al-imamu al-khadir bagdadi ya rawaito cewa mutanen garin bagdad shi mai imamu al-bukhari jarabawa an samu labarin babban malamin hadisi ne shi kuma su bagdad a lokacin suna takama da ilimi da ya zo garin sai suka gan shi a lokacin yaro ne ma an ce ko gemun shi ma bai fito ba sai suna ta mamaki ya za a ce wannan saurayin wai shi ne malamin da ake ta zaga shi da aka suka ce a zo a mai jarabawa aka samu hadisai guda ɗari aka raba su gida goma kowane malami hadisai goma malamai goma suka jujjuya isnadojin hadisin abu huraira sai su sama aisha hadisin aisha sai su sama ibnu abbas hadisin ibnu abbas su sama abu sa'id al-khudri hadisin maliku su sama a'mash suka rikirkita isnadojin gaba daya algatu malama da tambaya ya zauna sai su ce wane wane wane an wane kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza sai ce la a'rifu ni ban san wannan sai da suka gama kirga ni sannan gaba ɗaya yana cewa la a'rifu la a'rifu sai suka ce to zancan banza kenan an ce malami ne kuma gashi ba abin da ya sani sai ya ce ina nufin ban san su a yadda kuka kawo su ce to shikenan na mare da suke to da yake shi akwai abu ko yawa in ka san za ka yi wannan sai ka tara karatu tukuna ba ka zuwa ka ka je kawai ka jibga rawani kai ta ƙarya a cikin mabiyanka kana cika baki sai aka gaban malamai kuma duk ga AC ga kuma kai ta zuba da haka sai sai sai Imamu Bukhari nan da nan ya dinga lissafin musu cewa hadisin wani shi na wani ne hadisin da ka kawo kai da kace kaza ga yadda yake ga yadda yake ya juya hadisin duka lafiya shine lalle suka jinjina mai suka ce babu shakka anta amirul mu'minin fil hadith to ya halasta ko a yanzu a islamiyya ko a makaranta ko a university ne za a yi jarabawa a kismul shari'a ko mandatul hadith ya halasta a canza domin a koya amma da zarar an gama sai a mai da su daidai a dauki hadisai a ciccire masu riwaya ko a saka wasu don a gwada ɗalibai a gane ko sun fahimci karatun da ake shi ne yake cewa wa kad yaqau al-ibdalu amdan imtihana aw bi ghairi hurufin ma'a baqa'is siyaq ko kuma ya zama canjin da aka yi bi taghyiri hurufin afwan bi taghyiri hurufin a canza wasu harufa ma'a baqa'is siyaq amma zancen yana nan yadda yake wato inda aka ce aqilu sai a mai da shi uqailu ko inda aka ce shukuru sai a mai da shi sukkar misali a canza harufa ko a canza dugo ko a canza wasali to fal musahhaf والمحرف shi yake cewa at-tashif da at-tahrif at-tahsif ne ya shafi wato a ya shafi duge-duge ko wasu sula shi kuma at-tahrif shine ya shafi harufa in aka samu wannan canji sai a ce ya zama ko tashifi ko tahrifi wala yajuzu ta'ammudu taghyir al-matn bin naqsi wal muradifi illa li'alimin bima yuhilu al-ma'ani malam yace baya halasta da gangan ka canza matanin wani hadisi bin naqas ka rage wani abu a cikin shi wal muradifi ko ka rage ko ka ƙara wani abu illa li alimin bima yuhilu al ma'ani sai masanin ma'ana malamin da ya san ma'ana fa in khafiya al ma'ana uftija ila sharhi al gharibi wa bayan al mushkil al imam al bukhari ala sabil misal a cikin sahihinsa yakan daddatsa hadisi gaba-gaba muslim baya yin wani to me yasa bukhari ya cancanta yi saboda malami ne ya san ilimin hadisi zai iya maimakon ya kawo hadisi dogo sai ya cira kawai mahallin shahid na babin da ya kafa to muslim baya yin wani to shine malami yake cewa irin wannan rage tsayin hadisi din to bai halasta ka kai shi ba sai in malami ne kai da ka san ma'ana yanzu hadisin al-irbad ibn sariya ba za ka bai halarta kawai ka cire yayin da kake so iya inda ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ba sai ka kawo shi daga farko daga wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa idatan baligatan kaza kaza kaza kaza kaza zuwa kashi idan kai baka san ma'ana ba man ka san ma'ana cewa in an cire ma'ana ba ta gurgunce ba to za ka iya cirewa dan haka ya halasta ga wanda ya san ma'ana fa in khafiya al ma'ana idan ka karanta hadisi ka kasa gane ma'anar shi uhtida ila sharhi al gharibi to za ka buƙaci zuwa ga sharhul gharib sanin ma'anar kalmomi masu wahala a ciki akwai hadis akwai hadisai wanda ka karanta za ka ji cewa kalmomin suna da wahalar fahimta ba larabci ne ga magariba to ya za ka gane ma'anar wannan kalmomin malaman hadisi sun yi tafai na musamman don wannan aikin mafi shahara a cikin shine littafin an-nihayatu fi garib al-hadith wal athar na al-imam ibn al-asir wannan malami ya da littafi mai juz'i uku wanda zaka je ka duba kamus ne na kalmomi masu wahala na hadisi akwai al-fa'iq fi garib al-hadith na az-zamakhshari akwai littafin wato garib al-hadith na na na na abunna al-qasim ibn sallam abu ubayd al-qasim ibn sallam akwai na ibrahim al-harbi akwai su kala daban-daban gharibul hadith suka ji ka duba wa bayanin mushkil da kuma bayanin hadisin da yake da rikici ma'anar shi na da rikici to wannan ya daga cikin wuraren da mutane suke samun kansu a cikin dimuwa kai ba malami bane kai ne koyo ne ko kuma kawai dan karambani idan ka karanta wani hadisi ka ji ma'anar shi ba dace da tunaninka ko hankalinka ba to baka da yancin ka sanya hankalinka da tunaninka ko al'adarka a matsayin ma'auni na fahimta wannan hadisi sai ka koma littattafan malamai masana ka ji me suka ce akwai mushkil asa na abu ja'far ibn bahawi mujallaji 15 ne sai ka koma littattafan irin fathul bari na imam al-hafiz ibn hajar irin littafin al-minhaj bi sharh sayyid muslim ibn al-hajjaj at-tawdih bi sharh al-jami' as-sahih na ibn al-mulaqqin mujallaji 36 kana iya ka koma littafi irin Umdatul Qari na Al-Qastalani ga sunan da yawa Adatul Ahwazi Al-Bahr Bait Sajjaj jama'a da ta gabannan na sunna kamar yadda Sahih Bukhari an kiyasta yana da sharhi kala daban-daban sun fi guda ɗari kala daban-daban kuma duka akwai su mutawaffira sai ka koma can ka duba ko ka koma ainihin wato littafin ibn jauzi da yake bayanin mushkil min as-sahihai idan wata kalma ce garibiya a lugal arabiya baka gane ba akwai littafin da shi ma yake shikin ibn malik yana da littafi musamman dan sharhin gara'i na lugha da irabi na mas'aloli masu wahala fahimta a cikin sahih bukhari ibn malik yana da shi to idan ka ce ba za ka iya wannan ba duka to harkar nan ba ta shafe ka ba sai ka shiru tun asali in ka ce to kai ya za ka kai wannan to waye sa ka shiga abin da baka iya sai ka kuma kai abin da ka iya zai yi wa ma'ana doktor yanzu yana rubuta wasfa da wa'iya cewa a sha kaza a sha kaza kwana kaza ka ce to kai baka yadda ba dan me zai ce a sha wannan in ya fara maka magana kuma akan anatomy da da physiology da pharmacology ka ce ba kai baka gane ba to in baka gane ba ai baka da salahiya ta ka sa baki a wannan harka kuma haka ba bai kamata ba ka sa baki amma yanzu mutane kowa sai ya saka baki a harkar da bai iya ba abinda shi wannan ya rubuta shi kenan bai iya harka hadisi ba ya saka baki kuma ya zake zake wanda ba a taba samun wani abu ne musulunci da irin ta mu dai abin da muka sani kuma yana ta cika baki yana kuri kuma mas'ala ce wanda bai iya ba waɗannan littafan za su bayyana maka duk hadisin da kake tsammanin yana da wani iskali an yi bayanin me yake ne me ya faru an bayyana maka ma'anarsa da fa'idar da ke cikinsa da irin hikimomin da malamai suka fitar a ciki akan samu hadisi kwaya ɗaya sai malamai su zauna sai su fitar da fa'ida sama da ɗari ma a cikin shi sama da ɗari guda nawa ba yana hadisun umu zar'in al'imamun qadiyya ya fitar da fikihu a ciki ya fi guda ɗari hadisin da alaihi sallallahu alaihi wasallam yake musa aisha labarin wata mata da mijinta umu zar'in da abu zar'in yana cikin bukhari da muslim a nan nan kusa ma abu saq al-huwayni yayi littafi irin waɗannan malamai sun yi da yawa to da haka idan baka sani ba karka shiga in za ka shiga kuma ka shiga ta ƙofa ta ilimi summal jahalatu to nau'i na gaba na takwas kenan na asbabul fa'al ko shine aljahala ya zama ba a san mutum ba wa sababuha me ke sa a ji sunan mai riwaya a cikin isnadi sai zama malamai ba su san shi ba shine annar rawi kad takthuru lu'utu wani abin da yake yana a san shi shine siffofin shi sun yawa yana da suna mabambanta in an kira shi da wani suna sai su kasa gane shi fa yuzkaru bi ghairi mashtahara bihi sai a ambace shi da akasin abin da ya shahara shi li ghardin dan wata manufa ce ana so a boye shi akwai mai riwaya da za a samu sunan shi yafi guda biyar ko shida wasababu wasannafu fihi al-mudiha sun rubuta littattafai waɗanda za su bambance haka wanda za su bambance cewa wani da kaji suna to shine dai wani shine wani shine wani wa kad yakunu muqillan wani kuma abin da yake sa a kasa jin labarinsa muƙillan bai da hadisai da yawa bai shahara da malanta ba fala yaksuru al-akhdhu an da ka bai da dalibai da yawa ko dai saboda bai dade yana karantawa ba ko hadisan shi ɗan hikin nan ne ko kuma Allah bai jarabce shi da shahara ko mun gani inda ai ko misali wata kira ko anan ya mai akwai malamin da ba kowa ya san shi ko malami ne amma Allah bai mishi wannan jarabawa ba dan jarabawa ce mai zaman kanta ai kuma wanda da an ambace shi an sani haka ala akwai na attajiri wanda duk aka ambace shi a kasar ya mai kowa ya san shi wani kuma na nan da irin wannan arzikin ba a san shi ba haka bane to irin wannan yana faruwa da malamai to sai a gama ba a san shi ba ɗaliban shi ɗaya ne ko ƙwaya ne din sun faɗa shi sai malamai su ya ibnu ma'in su abdurrahman ibnu mahdi su abu zur'a su ibnu hibban sai su ce ba mu san wannan malamin ba mu san shi kuma waɗannan malamai su kuma sun san duka malaman hadisi ko mafi yawansu duk malamin da ya shahara da ilimi sun san shi ko sun san wanda ya san shi malam ya ci gaba da cewa fala yakfuru al-akhdhu an wa fihi al-wuhudan sune ake rubuta littafi akan su na al-wuhudan masu daidaiwan hadisai aula yusamma ikhtisara ko kuma a kifadan sunan shi saboda takaitawa a ce kawai wani fulanu wa fihi al-mubahamat anan kuma akwai littafai na al-mubahamatu al-mubahamat a cikin isnadi da al-muhammad a cikin matin ibn hajarin yana da kokari sosai wajen zakula waɗannan din da aka ce wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza wata mata ta zo ta ce kaza wani mutum ya rasu manzon Allah ya mai sallah iri kaza sai ya bincika ya kwakulo wane ne wannan mutum amma shi da kanshi lokaci suka ji ya ce wannan lam aqif alaihi ban san wane ne saboda alkamalu lillah to wannan kuma bai hana wata rana wani ya zo ya gano wane ne da haka duk waɗannan da kake gani jama'a malamai sun yi tsintan kwarkwata a kansu malaman hadisi mutane ne masu naci da kwakudu ba ba sa kyala komai duk abin da kake gani wai kai a kyale a wuce su ba sa kyale shi sai sun yi naci mai girma a kan shi wala yuqbalu al-mubham walau ubhima bi lafzi at-ta'dil ala al-asih idan a cikin isnadi aka ce wani fulano ba za ka wannan isnadin ba ko da an ce kuwa haddathani thiqatun ko haddasani man asiqu bihi kamar inda galibi imamu imamu ash-shafi'i yakan yi alittafan shi al-ummu da makamantansu haddasani man asiqu bihi ko makamantansu yace to la yuqbalu ba za a karba ba alal asahi bisa magana mafi inganci fa in summiya wa farada wahidun anhu in an faɗi sunan nashi sai kuma aka bincika aka ga mutum ɗaya ne kawai ɗalibin shi fa majhulul aini shake ce ma majhulul aini wanda ba a san ainihu ba aw ithnani fasaidan ko kuma a samu dalibi biyu ko fiye da biyu walam yuwathaq amma babu wanda ya ce mishi mutumin kirki ko mutumin banza fa majhulul hal to wannan shine majhulul hal shine wa huwa al mastur shi yake ce ma al mastur yana da dan saukin matsala fiye da wancan majhulul aini ثم البدعة إما بمكفر au bi mufassakin idan ka ji malaman hadisi suna magana akan bid'a daga cikin asbab na raddul riwaya suna magana ne akan bid'a a cikin aqida mu kiyaye wannan bid'a a cikin aqida ma'ana rafidiyya khawarija qadariyya murji'a da makamantansu bid'o'i na kudiri banda bid'o'i ba sa magana kan irin bid'a ta maulidi wannan ba kudircewa bane bid'a ce ta aiki wasu 'yan biki ne kawai suke yin kayansu to ba sa cikin waɗannan ko mun gani ana magana ne akan bid'a ta abinda mutum ya kudirce sabanin sunna yace to in ma bi mukaffarin mukaffirin ko dai ya zama bid'ar ta kafirta mutum ya zama kafiri saboda bid'a sa mummuna ce aw bi mufassiqin ko kuma bid'ar ta mai da shi fasiki fal awwalu la yaqbalu sahibuha al jumhur al jumhur wannan mai bid'a mukaffira kaman dan shi'a rafidi mai zagin salaf mai tabbatar da abin da Qur'ani ya kore wanda zai ce shi har ya tuhuma Aisha da zina yana tuhuma Abubakar da Umar da zalunci to wannan bid'a ce mukaffira wanda ke irin wannan bid'ar to mafi yawan malai ba sa sarewa shi wasani nabiyin bid'a mufassika yuqbalu man lam yakun da'iyatan alal asahi ana karban hadisin dan bid'a bid'a mufassika wanda baya kiran mutane zuwa ga bid'arsa alal asah bisa zance mafi inganci ma'ana ba khawarije ko dan shi'a ne ba rafidi ba ko ba kaddare ne amma kuma yana da gaskiya to wannan za a karbi riwayarsa yana da gaskiya kuma baya kira zuwa ga bid'arsa shi za ku kaji mun ambaci wani mutum Imran bin Haffan kuma malami ne da hadisi a cikin Bukhari akwai akwai malamin Imam Bukhari wanda wanda ma sai an an zauna ma yana in ma sunanka Muawiya ba zai ba zai baka hadisi ba zai baka hadisi ba saboda tsanar da yima Muawiya dan Shi'a ne amma kuma yana da riwaya a cikin Sahih Bukhari haka haka Uthman ibn Abi Shayba yana da wannan yanayin haka Ali ibn Hujr malamin Bukhari ne shi ma har zahabi ma yake cewa da ba dan jalala ta Imam al-Bukhari ba da ya ruwaito da wayarsa da da an saba shi cikin masu hadisi mun kare saboda shaharar shi a shi'anci to suna nan da yawa shi'awa waɗanda ba rafida ba ba sa zagin salaf amma suna da ra'ayin kungiyanci na siyasa sayyidina Ali wannan ana karɓar riwayar su haka akwai wanda suke da ra'ayi irin na kadariya suna kai ta kaddara ana karɓar riwayar su kaman ibnu da amatu sanusi yana da wannan ra'ayi akwai akwai ko masu ra'ayi na murji'a musamman murji'atul fuqaha murji'atul fuqaha masu sassauci wajen itibari na zunubai kuma da ana karɓar riwayar su saboda ainihin wato bid'ar su bata kafirta su ba suna nan a cikin tawagan musulmai kuma suna da ilimin da ake bukata kuma ba sa yin ƙarya ba sa kira zuwa ga bid'ar su ba sa ruwaito hadisai waɗanda kawai za su goyi bayan bid'arsu to waɗannan da ana karɓar riwaya daga gare su alal asah bisa zance mafi inganci wasu malaman suna tsanantawa ba sa karɓa illa irrawa ma yuqawwi bid'atan sai dai a sa'an da yake ruwaito abin da ke goyen bayan bid'arsa to ba za a karɓa fa yuraddu alal muftari za a wurgar da wannan kaga kamar al-imamu Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi Allah ya gafarta mishi daga cikin abin da ya same shi na wato tuntube shine kasancewar yana da irin wannan ra'ayi na shi'a sai ya zama ya tarwaito hadisai masu rauni waɗanda ba su inganta ba a cikin littafin shi mustadrak amma sai ya kau da kai ko kuma ya ƙoƙarin inganta su saboda suna goyon bayan abin da yake a kai to malai ba sa karɓan wannan wabihi sarraha al-juzdani shaykhun nasa'i al-juzdani ya inganta wannan malamin sa al-imam an-nasa'i ya inganta wani ana cewa aljauz aljauza jani ana ce kuma ana cewa kuma aljuz jani da ana faɗi shekun nasa'i malamin imamun nasa'i summa su'ul hibzi sannan sai na ƙarshe na goma shine mummunar hadda in kana laziman idan kullun haddarwa na ta riga ta lalace kullun ya zo ba da hadda sai an ji kuskure to fashadu ya zama shazi ala ra'ayi ɗayan ra'ayi shine wancan mai cewa shazi mukhalafa ga sikat au qari'an ko kuma daga baya ne wato rauni ya bujiro mishi sakamakon tsufa ko gobara ta littattafai ko an yi mishi mutuwa ko wata asara ta samu mutum sai ya rikirkice to fal muhtalik shi ake ci mishi al muhtalik a shi al muhtalik a ana kokari ne a tantance hadisan shi waɗanne ne ya bayar kafin ya rikirkice waɗanne kuma ya bayar bayan ya rikice waɗanda ya bayar ɗaliban shi da suka karatu a gunshi kafin ya rikice sai a karɓa waɗanda kuma sai san da ya rikice ba za a karɓa ba waɗanda aka kasa ganewa sai a tsaya a dakata har sai an gane su wa mata tubi'a sayyi'ul hibzi bi mu'tabarin idan mutum yana da waccan matsalar ta sayyi'ul hibzi wanda ɗaya ne daga cikin asbab ɗin kamar yadda muka ji a cikin lissafin da aka yi shine lamba ta nawa kenan shine lamba ta goma ko to na ƙarshe din nan yace idan aka rako shi mai su'ul hibzi ya ruwaito wani abu sai aka samu wani kuma irin shi ko dan sama da shi kaɗan ya ruwaito irin wannan maganar to sai a karɓa a haɗa shine zaka ji an ce an inganta shi bi majmu'i turuq an hada an hada an ga cewa to magana ka da asali wakadal masturu haka nan wancan majhulul hal shi ma za a iya haɗa ƙarfi da ƙarfi ya inganta wal mursal haka nan riwaya mursala ta bi iya ce annabi ya ce wal mudallas da riwayar mutumin da yake da magudi kuma ya ce an sara hadithuhum hasanan la li zati bal bil majmu' waɗannan su ne hadisan sa ake haɗawa sai a inganta su la li zati ba sun zama hasan ne a karankin kansu ba bal bil majmu' amma ta hanyar haɗa hanyoyi Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani yana da yana da irin wannan dabi'a haka Nuruddin Al-Haythami shi ma a Majmu'uz Zawaid yayi irin wannan da yawa haka kafin su malamai irin su Ibn Hajar haka malamai irin su Ibn Daqiq Al-Aidi da makamantan su sun inganta hadisai da dama waɗanda magabatan su ba su inganta su ba suka kalli hanyoyin sun zo da yawa sai su ce to lalle wannan yana nuni zuwa ga ainihin wato a cewa magana ta da asali wannan kuma digire ne na ijtihadi domin akwai abin da idan an hada suna iya ƙara ƙarfi wani kuma an hada suna iya ƙara rauni to da haka wani malamin sai ya hada su sai ga cewa hanyoyin nan sun ƙara wa junan su ƙarfi sai ya tabbatar ya ce hasanu ne wannan dai hadisin wani na iya zuwa shi kuma sai ya kalle shi da ɗayan fuska galibin hadisan da zaka ji ana jayayya game da sun inganta ko ba su inganta ba wannan ne mahallin su hadisan shafan addu'a hadisan salatu tasbihi hadisan addu'ar shiga kasuwa suna nan ire-iren su hadisai da dama haka waɗanda da can malamai ba sa inganta su amma daga baya wasu malamai da suka zo daga baya suka yi talayi akan turuk da yawa sai suka ga cewa kai wannan abun fa yana da asali sai suka inganta sai kuma kaga wani shi kuma ya kalli wata fuska ya ce a'a shi kuma yana ganin dai bai inganta ba to abin da nake so mu fahimta anan shine irin wannan ingantawan mahalli ne na ijtihadi duk malamin da ya kaiye wannan ijtihadin yana da yancin yayi kuma alal aqalli ya samu lada daya in ma ya kuskura sawa ko kuma ya dace ya samu lada biyu kamar yadda na ambata da su kai idan ba malamin hadisi bane to baka da hurumin kai magana akan sai dai ka zama muqallidi kawai wanda ka amince da shi a cikin malaman nan kaga kayyade da magana shi sai ka bi Sheikh Muhammad Nasir Albani al'allama Ahmad Muhammad Shakir abin nan Siddiqul Gumari irin Shabul Arna'ud ko Abdurrahman al-Mu'allimi waɗanda na zamanin muke kafin mu irin su Suyuti irin su Sakhawi irin su wancin na ambata da zu Al-Haythami da na kafin su su Ibn Hajirin su Ibn al-Mulaqqin su Ibn Daqiq al-Eid su Al-Zahabi kai ta komawa baya har ka je zamanin su addara kutani wanda ya daga cikin malaman da suka fara tattara hanyoyi mabambanta za ka iya samun bambancin hukunci a wajen mutum ɗaya ma yau ya inganta gobe ya ce rauni ne ko yau ya raunata gobe ya ce yana gani yana da inganci isha da shi kanshi yana iya sabawa to yana kuma gan ya zama daga wani malami zuwa wani malami to amma mu jahilan gari sai mu ce to malamai suna ruɗa mu dole su ruɗa mu mana tunda ba mu san da suke yin abin su dole su ruɗa mu za ka iya zuwa gun doktor a asibiti ya baka diagnosis sai a duba a ce to ciwo kaza yake damunka sai a ce ka tafi gun wani da anglais for second opinion ya kenan za a ce da faransi wato ka je ka ji wani ra'ayi na biyu to wataƙila an jirgin ra'ayi na biyun nan zai iya yin na ɗayan ko ko kuma shi tashkhis din shi ya bambanta idan wannan ya ce kana da ciwo kaza ne ga matakin shi wannan na iya cewa a ba haka bane yana ganin kaza ne saboda akwai tadakul na a'rad din wannan abu ne mai yiwuwa kullum ko in kana da wani qita ardi zaka siyar in ka kira wani yazo ya mishi kima zai faɗi daraja daban idan wani yazo ya kalli wasu itibarat sai ya rage kiman ko ya ƙara ce ai saboda bakin hanya ne saboda yana da fuska biyu saboda akwai masana'antu kusa da shi ya kamata a ƙara mai farashi ko a rage mai duk wannan ijtihadat ne na masu ilimi kuma muna karɓar su ba ma musu musu amma me yasa muke malaman musulunci irin wannan gangancin kuma mu da yake ce ɗalibai ko multazimu ko ustazai ko sufaye ko salafiya ko menene wato dai masu alaka da harka addini mu ne muke malamai wannan raina saboda mu san girman su idan ka karanta tarihin malamai ka san darajar su ka san irin wahalar da suke dole ka girmama su kawai mutumin da ya shiga harkar neman kuɗi za ka yana da girmama attajirai saboda ya san cewa kuɗin da suka samu sun sha wahala idan ka kama harkar saye da sayarwa yau in ka tuna wani alhaji cewa yau shekara arba'in yana wannan harkar ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi har ya zama babban alhaji zaka kana respectin din shi idan ka kama harkar hadda yau idan ka ga wani gangaren wani gwani ka ji yana shiga qur'ani yana fita dole ka girma shi kasancewa ba wai bacci kawai tashi ya ga wannan karatu sai da aka ci wahala aka sha kwami aka ci bara aka ci gajala da wane ne amma su hadisai yanzu mutane sun raina ilimin hadisi kowa kawai sai sa baki a ciki saboda babu doka babu hukuma da take kula da shi wannan shine bala'in da muke rayuwa ciki Allah ya samu tsira malam ya ci gaba da cewa summal isnadu imma an yantahi ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sarihan aw hukman shi kuma isnadi wato wannan silsila da za a ce wane daga wane daga wane daga wane yana iya tikewa har zuwa kan manzo sallallahu alaihi wasallam tasrihan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza ko ya aikata kaza ko ya ga ana aikata kaza au hukman ko kuma ya zama ba a danganta ga manzo sallallahu alaihi wasallam kai ba amma hukuncin shi yana nuni zuwa ga cewa annabi ya san da abu kamar a ce wato muna yin abu kaza a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mina sunnati kaza ko sahabi ya bada labarin abinda za a yi alkiyama ko a abinda za a yi bayan mutuwa kuma ya zama wannan sahabin an san bai karba daga gun wani ba sai daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma za a ce mishi marfu'an ne hukman akwai marfu'an tasrihan akwai marfu'an hukman min qawlihi zancen manzo sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi ko aikin manzo sallallahu alaihi wasallam aw taqririhi ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana yi bai hana ba au ila sahabi ko kuma aikin a isnadin ya tike zuwa ga sahabi kazalika maganarsa ko aikinsa wa huwa mallaki annabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam to wane ne sahabi shine mai maka tarihin sa shine wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido ya gamu da shi alhalin yana mumini kuma ya mutu a mumini walau ta khallalat riddatun alal asahi ko da ridda ta ratsa rayuwarsa yayi ridda ya dawo musulunci domin an samu wasu daga cikin sahabbai da suka yi ridda su ne mutanen da suka mutanen ƙauyuka din nan bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka fita musulunci wasu aka kashe su a cikin kafircin zamanin sayyidina Abubakar wasu kuma da suka ji wuya suka dawo irin su Uyayna ibn Mihsan Mihsan sun ji wuya sun dawo irin su akwai da aka kashe su a cikin kafircin ko kuma aka kashe su kula da shugaba ne zaka yi shi irin su Malik ibn Nuwaira wannan tarihi ne mai yawa to a idan mutum ya taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da lahza guda ce kuma da ya ganshi yayi imani da shi kuma ya mutu musulmi ko da an samu irin wannan abin tsakankani to sunan shi sahabi kuma wani yana da daraja ta musamman tare da su ma sahabban daraja daraja ne wasu sun fi wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya faɗa karara ba za su daidai ba la yasami minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal ulaika adamu daraja alladhina anfaqu min ba'd wa qatal akwai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar akwai wanda suke sun musulunta da wurwuri akwai wanda suka musulunta da baya da baya akwai wanda sun yi musulunta sun yi jihadi da su aka yi duka akwai wanda ba su samu halin yi ba to haka suna da daraja daban-daban har annabawa suna da wannan bambance-bambance kamar da Allah ya faɗa tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd to sahabbai kenan sai ce au ila tabi'i ko kuma isnadin ya tike zuwa ga tabi'i wa huwa mallakiyar sahabiyya kadhalika shine mutumin da ya game da sahabi ya ganshi ido da ido yana mumini kuma ya mutu a mumini fal awwalu idan isnadi ya tike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al marfu' shaki ce hadisi marfu'i wanda ya tike aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko ya aikata ko ya ga ana yi bai hana ba wasani idan ya tike zuwa ga sahabi al-mawqufu shaki ce ma al-mawquf wasalis idan ya tike zuwa ga tabi'i al-maqtu shaki ce maqtu wa man duna tabi'i fihi mithlu wanda ma bai kai tabi'i ba da tabi'i da ɗaya ne a wannan hukuncin da tabi'i da atba'u tabi'ina da tabawu atba'i tabi'ina da ɗaya ne sunan isnadin su in ya tike akan su maganar su ko aikin sunan shi maqtu'i yace wa yuqalu lil akhirina lil akhirain al asad da maqtu'i da mawqufi sune al-akhirain ana ce musu al-athar aka ce al-athar to ana nufin yana iya daukar ma'anan maqtu'i da mawqufi daga da ce athari ne daga ibnu abbas athari ne daga zuhri athari ne na sa'id dan musayyab misali malam yace au ila a a a wal musnad al marfu'u marfu'u sahabi bi sanadin zahiru al-ittisal maka ce al musnad shine abinda sahabi ya daukaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma kawo shi da isnadi wato aka same shi da isnadi wanda zahirinsa ya ya cika fa in qalla adadu imma an yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallama aw ila imamin zi sifatin aliyatin ka shu'ba idan aka samu wato wani isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma mai mutane yan kadan a cikin sa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yan kadan a cikin sa zuwa ga wani malami ma'ana an san cewa tsakanin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da manzo sallallahu alaihi wasallama ana tsammanin a samu mutum hudu kullum malamin Imam Ahmad ibn Hanbal da malamin malamin sa da malamin malamin malamin sa sai sahabi haka ake tsammani wani lokaci a samu biyar to sun haka sai aka zo aka samu uku to shine an samu kadan kenan to ana son wannan kadan din ana girmama shi kamar yanzu a wannan zamanin a ce daga za daga kanka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ka ana sa ran a samu mutum 20 sai ka samu isnadi da mutum 15 ma'ana ka samu wani shortcut kenan to za a za a taya kamar na za a taya kamar na wannan ana ganin wata falala ce shine yake cewa in ma an yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam au ila imamin bi sifatin aliyya ko zuwa wani malami da ke wata siffa ta ilimi madaukakiya ka shu'ba kamar shu'batu ibn al-hajjaj al'ataki wanda ya rasu kata ɗari da sittin babban malamin hadithi ne da ya shahara da karantarwa to idan aka ce misali kana da isnadi zuwa ga shu'uba ana tsammanin daga tsakaninka zuwa gare shi mutum uku sai ka samu da mutum biyu to za a yi maka murna malama hadisi suna son wannan shine isnad ali isnadun ali fal awwalu na farkon nan ya tike zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da adadi kadan shine al-ulul mutlaq wathani al-ulul nisbi idan ko ya tike zuwa ga wani malami sai a ce uluwi ne bin nisbati ila zalika shay abinda ke jawo haka shine in aka samu wani malami ya tsawon rayuwa ya dade a duniya sai ya karantar da tabaqat na mutane yayin da misali wanda ya shekara 90 a duniya kuma ya karantar da kai a ƙarshen rayuwarsa to za ka ga ya tare maka gaba a ƙalla biyu wanda bai riske shi ba in yana neman irin wannan karatun to hala sai ya riski mutane biyu kafin shi wanda za su ba shi irin wannan labarin ma'ana ko labarin yin za a baka ɗan shekara casa'in zai baka labarin abin da shafi shekara saba'in a yamai ko idan baka samu irin shi ba sai dai 'yan shekara arba'in guda biyu sai dai shi ɗan shekara bai ɗaya gaya maka shi ma wani ya gaya mai ka gaya ban mata da wancan da ya gani to kaga kai da kake da isnadin wanda ya gani naka ya fi ya fi nagarta to shine irin wannan aka yi sa'a aka samu malin ne tsawon rai to sai ɗalibai su ta zuwa wurin shi sannan kuma saboda ƙarancin mazajen yana karanta yiwuwar samuwar kurakurai domin kowane mutum da muka ji za a tuntuɓa a ji nagartarsa da iliminsa da halayensa kagan kana da mutane uku kana da bincike guda uku kana da kuma mazan na yi wa kuskure guda uku idan ko guda biyar ne kaga sun karu inda za ka yi bincike sun karu inda ake tanin karin kuskure ya karu sannan lafazin yana iya samun ma'ana iri daban-daban daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani malam ya ci gaba da cewa wa fihi almuwafaqatu daga cikin ulul nisbi ake samun almuwafaqa wa hiya alwusul ila shaykh adil musannifina min gairi tariki shine ka kai zuwa ga malamin wani marubuci amma ba ta hanyar marubucin inda misali irin kamar shi ibn hajrin kamar irin su ibn hazmin yana ruwaitowa da isnadi shi ma da sauransu sai kaga sun ruwaito hadisi wanda yana cikin bukhari amma kuma a cikin isnadin nasu babu bukhari sai dai malamin bukhari musa ibn isma'il at-tabuzaki ko Ismail ibn Ukhti Malikin ko Abdullahi dan Wahab ko ya ruwaito isnadi zuwa kan imam muslim zuwa irin isnadin imam muslim amma babu muslim a tsakankani sai dai ajiya take zuwa ga harmala ko ya take zuwa ga hajjaju hajjajul sha'ir ko ya take zuwa ga ainihin wato abubakar ibn abi shaba kuma kamantansu to wannan yanzu sunan shi muwafaqa sai ya zama kenan kamar yanzu da ibn hazmin da bukhari kaman sun zauna gaban malami daya ibn hazmin ya koro isnadi tiryan tiryan har ya hau kan irin isnadin bukhari amma ba ta kan bukhari ba ta kan wani dan ajin su bukhari ya bashi irin isnadin da suke da shi daga malamin su sai ya ci sunan shi muwafaqa wal badal aku kuma al badal wa huwa al wusul ila shaykhi shaykhi kadhalika shine zama irin wannan wasafawar amma sai isnadin kwadu da bukhari akan malamin malaminsa mai gon kwadu da shi akan musa ibn isma'ila ko abul yamani sai kwadu da shi akan shu'aib ibn abi hamza ko kwadu da shi akan ainihin wato a a a abin nan a malik malamin malaman shi maliku ya karanta da malamai da yawa waɗanda su kuma sun karantar da bukhari isma'ilu abdullahi dan wahab abin nan Abdullahi dan Maslamat al-Qalabi da makamantan suna nan da yawa to sai ku hada shi akan malik to sai zama ka hada shi akan malam malam shi kenan kazalika wal musawatu ita kuma musawa wa hiya istiwa'u adad al-isnad min ar-rawi ila akhirih ma'a isnad ahad al-musannifin shine ka samu wani isnad ya zama adadin mutanen da kake da shi yayi daidai da adadin mutanen da ke cikin wani isnadi a sunan nasai gashi kai ka rayu daga baya amma kuma ka samu isnadi wanda adadin shi ya kamata adadin ka ya wuce nashi amma sai kuma adadin ya zama iri daya to shine sai a ce kun samu musawat kenan fil adad wal musahafa wa hiya istiwa'u wal istiwa'u ma'a tilmidhi dhalika al musannif idan aka ce kuma al musawa al musafaha shine adadin ka ya daya da wani dalibi na wancan malam dalibin wannan malamin ya zama isnadin ku yayi da shi al misali a ce imam Ahmad ibn Hanbal sai zama isnadin ka yayi daya da irin na Abdullahi dan sa ko yayi daya da irin na wani dalibi daga cikin ɗalibansa to sai a ce kun yi musafa wa yuqamilu al-ulu bi aqsamihi an-nuzul abinda ke kankan kan da al-ulu da duk waɗannan kashe-kashen nashi shine an-nuzul isnadi ya yawa ke fa in tasharaka الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو, فهو الأقران idan mai riwaya suka yi tarayya da wani fi sinni a wajen shekaru au fil luqi ko wajen saduwa da malamai fa huwa al aqran sake cewa al aqran wato tsararraki ko sa'annin juna kun irin malaman ku daya shekarun karatun ku daya yanzu kamar Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Abu Zur'at razi da ainihin wato Abu Hatim razi waɗannan duka aqran hakan ka dauki Imam Ahmad ibn Hanbal Isaac ibn Rawiya Yahya ibn Ma'in Abdurrahman ibn Mahdi waɗannan su ma aqran in ka dauki mutane irin su waɗannan da muka ambata ɗaliban makarantar Imam Malik Abdullah ibn Ukhti Malik Abdullahi ibn Maslamat al-Qanabi, Abdullahi ibn Wahab al-Misri da da da da da, da makamantansu waɗannan su ma aqran ne sun haɗu lokacin rayuwarsu. Hakan ka dauki Ibn Abdul Hakam Harmala da Al-Muzani waɗannan su kuma ɗaliban makarantar Imam Shafi'i to sun zama aqran wato ƴan ajin ku ko wanda kuka yi karatu a gun malamai iri daya ko wanda kuka karatu a zamani guda sune al-aqran malamai suna kallon su sosai su ma saboda da haka ake gane irin malamanka da irin ɗaliban da suka karatu a wurinka da haka ba gane wanda ta yi ka gamu da shi ko ba gamu da shi ba kuma za ka ga ai su ‘yan ajinku za su fi kowa sadaka wa in rawa kullum min kuma anil akhar idan ɗaliban juna ɗalibai suka yi riwaya a junansu fal mudabbat shi ake ce al mudabbat wato ɗalibai bayan sun riwaya daga malamin su sai kuma suka koya wa junansu sun zama mudabbaci wajen wato wajen muzakara ko wajen muraja'a ko kuma suka buƙaci kai ka zo a latti kowa ne ya riga ka riskan malamin da shekaru abinda aka riga aka koyar baka nan suka koya a gurin shi ko kuma akwai malaman da suke kwadaita da ɗaliban su cewa su koya ma junan su abin da juna ba su sani ba shekul islamin taimiya makarantar shi ta shahara da wannan ɗabi'a da haka zaka ga duk waɗannan manyan malaman da ake cewa ɗalibai min taimiya ne zaka ji suna cewa junansu malaman junansu zahabi ibn kathir ibn qayyim al-jawziya da ire-iren su kowa zaka ji yana cewa ɗayan malami na ne saboda wani ya iya arabiya wani ya iya fiqh wani ya iya qira'at sai suna koya wa junansu irin wannan ilmomin suna ƙarar junansu yadda ka san ɗalibai dai a jami'a suna yin tutorial su taru da junansu su ƙara maimaita karatun da aka yi musu lectures a kai to suna yin irin wannan shi ake ce al mudabbaj wa in rawa an man dunahu idan kuma jarraba san ilimi tana sa malamai su yi riwaya daga na ƙasa da su a shekaru ko ilimi ko girma har ma ana ruwa cewa daga Imam Bukhari yana cewa mutum baya zama malami sai ya ruwaita amman fawqahu wa an qarinihi wa amman dunahu sai kai ruwaya daga na sama da kai kai daga tsaranka kuma ka koya daga na ƙasa da kai sannan zaka zama malami wannan kuma yana da asali a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abubuwan da ya ji daga wasu sahabbai al misali kiran sallah wani sahabi ne ya farke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah ya tabbatar kaga ya ji daga bakin sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba bai ce a'a aini ne annabi ba za ka ba za ka karba daga gare ka malamai suka dauka daga wannan suka dauki fikihun cewa ashe mai yiwuwa ne ka ji daga na kasa da kai sannan sahabban nan manya suna tambayan na kasa da su ibnu abbasin ya waye gari ya zama babban malami har ta manya su umar suna tambaye shi aisha radiyallahu anha haka abu sa'id al-khudri haka anas dan malik haka duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a cikin su ba wanda yake shekara 20 amma an waye gari sahabbai manya suna tambaye su haka ba aibi bane dan ka tambayi na kasa da kai fal akabiru anil asagir shi ake cewa riwayatul akabiri anil asagir wa minhu al aba'u anil abna har ma akan samu uba ya ji daga ɗansa in ta kama wa fi aksihi kathara ɗa ya ji daga uban shi yana da yawa amma uba ya ji daga ɗa shi ne kaɗan amma ɗa ya koya abun uban shi wannan yana da yawa shi zaka dan ce wane wane an abihi an jaddi amr ibn shu'aib an abihi an jaddi ba'd ibn hakim an abihi an jaddi fulan fulan an abihi an jaddi wannan yana da yawa sosai da sosai wa minhu ma rawa an abi man rawa an abi an jadi akwai da suke riwaya daga baba da kuma kaka wa in ishtaraka thnani an shekhi wa taqaddama mautu ahlihi ma fa huwa as-sabiq wal la'iq idan ka samu mutum biyu sun hadu da yin riwaya daga wani amma ɗayan su ya mutu da wuri sannan ɗayan ya zo daga baya shine as-sabiq wal la'iq malami kamar da muka ambata ya dade a duniya a farkon rayuwarsa ya karantar da wani kuma wannan wani har ya rasu ba sai kuma malamin ya dade a duniya ya ƙara karantar da wani shi kuma daga baya kaga wannan ɗalibin bai riski wancan ɗalibin da suka haɗa malami ba eh wannan zai zai sa sai ga aka ji idan aka ji wancan da ya rasu yana riwaya daga wannan shi ma wannan da yazo daga baya yana riwaya daga shi za a yi tunanin kamar akwai inqita'i amma an kasancewa as-sabiq wallahi malamin ne ya dade har waɗannan tsabakar ta baya suka riske shi sai ka gane babu in ka zai malam ya ci gaba da cewa fa in rawa an ithnaini muttafiq ismi wa lam yumayyiza wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanu al-muhmal idan ainihin wato yana riwaya daga mutum guda biyu masu suna iri daya wa lam yumayyiza amma ba a mayyaze ba kawai aji kawai aji an ce wani ya ce haddasa na sufiyanu حدثنا سفيان تو ونيني سفيان مشهوري guda biyu ibnu uyayna ko sufyan ibn sa'id al-thawri sai a duba wannan dalibin dawa aka san shi ko yace haddathana abdullahi sai an duba dawa aka san shi duk sanda tabi'i suka ce tabi'i yace abdullah sai an duba mutumin wani gari ne haka duk sanda mai riwaya a cikin masu riwaya yace sufyan sai an duba mutumin wani gari ne shi idan sahabi aka ce Abdullah zai iya zama Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Amr dan As. Galibi wannan guda hudu su ne masu yawan riwaya. Ka cire Abdullahi dan Zubair bai da riwaya daga yawa. to idan mutanen misra ne suka ce abdullah to suka ce abdullahi dan amru dan as idan mutanen madina ne suka ce abdullah to abdullahi dan umar ne idan mutanen makka ne suka ce abdullah to ibnu abbas ne idan mutanen kufa ne suka ce abdullah to ibnu mas'ud sai ka rike wannan idan mutanen makka suka ce sufyan to sufyan dan uyayna ne idan mutanen ainihin a a a kasar iraki suka ce sufyan to sufyan ne ibnu sa'id al-thawri kuma shi sufyan dan uyayna ya baro kufa ya dawo ya zauna a makka anan ya rayu ya mutu da ka sai ka san irin wannan aka faɗi suna muhammad ya za a gane wane ne za ka ji bukhari kawai ya ce haddasana abdullah ko haddasana ahmadu yana da mu'alamai masu wannan sunan kala daban-daban sai an bincika an gane kamar yadda faɗa da su malama hadisi duka wannan abin ba fa sa kyale shi ko su ce a bari haka sai sun ci dare sun gano ina fata mun gano wannan ba tsawaita muke ba da duk sai mun buga misalai a aikace da sauransu a wasu darussa waɗanda ba wannan ba akan tattauna abubuwan ya isa ku to za a saurara a insha Allah sai yadda hali yayi ko za a yi wani darasin ko ba za a yi ba to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk